أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره انتدار العزيز ورضي الله تعالى عن الصحابة والتاجين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلب المقتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السعيد الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقلاب فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخ مرضي وقائدي وفاري وملاذي وأدبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والصدق والأمانة واللطف والتوفيق والرشد والهداية بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت زدنا الإيمان والعافية بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم yau muna zama na 183 a cikin jawahirul ma'ani za mu shiga hatimatun hadiyatun bi muhabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam cikakkiyan hatimatun hadiyatun wanda zai ba da shari'a bi muhabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam yawa ya za a yi a samu soyayyan annabi muhammadu ya za a yi wacce ba a sunati a bi suna annabi muhammadu wacce fa a asarihi da'iyatun abinda manzo Allah ya kira mutane zuwa ga aikata shi shau jane ce to fa qulu na cewa billahi tawfiq muna neman gamdakatar wajen ubangiji ya datar da mu wa bil i'ana dukkan taimako na sani ila sawa'i tariqi duk wanda kaga ya tafi akan daidaito Allah ne daidaita shi Allah daidaita mu albarkan manzo Allah ilam ku sani ji shauti tani ani uqaddimu baina yaday hadhihi alhatimati zan gabatar muku a wannan ƙarshen muqaddima zan faɗa muku wata muqaddima tuna biyu an muhabbati zan ba ku labarin yaya son annabi yake sallallahu alaihi wasallam wati ba sunnati zan nuna muku yaya bin sunna annabi yake wa fadlihi dan nuna muku irin darajar son annabi wa karamatihi da kuma irin karaman manzo Allah wa ma sallahu bi min manahi da abinda ubangiji yake banci manzo Allah na daga kyautan da ya masa wa inayati da inaya na baye baye da ya masa wa maqsid da manufa menene manufa is salawati ala nabi akan salati wa manzon Allah waradat anhu ya zo daga manzala min faidihi daga kwaranyarsa a shari maɗaukakiya wa ne fadalihi da ganewan fadalansa almunif maɗaukakiya wa bi hajil hatimati a wannan hatiman hatimul kitab daga wannan ne don cika littafi na jawarul ma'ani wa iya fabdun hadal kitab wannan shine kwaranyan ko kuma zinarin wannan littafin son annabi eh kaga dama duk abubuwan da muka ke faɗa baya kowane abu ka mun faɗa na darajar shautu da to ana nuna maka annabi Muhammadu in an ce maka duk shautu da ni yana da wannan ya samu kaza ya samu kaza ya samu kaza ya samu to ta wajen wa ya samu saboda haka annabi ake talle annabin ake talle saboda haka duk abin da yake cikin jawahirul ma'ani ana tallan annabi Muhammadu amma wawa a arifai arifai domin duk wanda yake ta kaiwa da kawa ai shi yana musu ne shi yana ganin kamar ni kuskure ne ba duk wani abin da aka faɗa ya fita ne min babu fadali wal karamati wal minahi wal wal mawhubati a duk abin da shauda ne ce ammar wayemar Allah dan wayemar dan annabi saboda haka annabin ake nunawa kamar yadda duk wani abu da kaga yi bayyana a jikin shehu Ibrahim ba wani abu sallan shehu tijani ne kallon shehu tijjani yake duk wani abin da ka gani babu wani abin da ya samu mujarradi nashi daga shehu tijjani to irin wa'annan abubuwan su ne to in mutum bai gane ba sai a shiga cikin garabi amma garabin abu ɗaya ne kaga ya ce wahiya faddun hadal kitab shine zinarin wannan wannan littafin wassalam na bar kwaka muqaddiman da yace fi wujubi muhabbati shin wajibi ne a so annabi muhammadu wattiba as-sunnati wajibi ne a bi sunna annabi muhammadu waqtida'a bi hadayhi wajibi ne a yi koyi da abinda annabi wasirati da kuma irin yadda aka ji rayuwarsa ilam ka sani annal muhabbata ka san wannan littafin jawahiru kaman ka ce ruhan ne ruhi ne jawahiru in ka buga shi kaga jawa jimun uku wawun shida ga alif nawa goma ga ɗari biyu ra ɗari biyu da goma ga biyar ɗari biyu da goma sha biyar shine jawahiru shine faktor din nan to in ka ɗauki ruhan ra ɗari biyu wau shida ha'un takwas ga takwas ga shida sha hudu to ga alif ka gani ruhan daidai yake da jawahiru ruhan kaga sai shi ibrahim shi kuma sai ya ce ruhul adadi wannan ya bashi a ruhan ɗari biyu da goma sha biyar daidai shine jawahiru to su abubuwan su ramzi ne sai su ta maka karatu da kai sai ka je kana gwaggwale ido kana duba bakin ba shi ake so ka gane ba menene sirrin sirrin ne a boye ka ga mai abin ya faɗi kayansa ya ce wa iya fabba hadal kitab mai almuhabbat na manzo Allah ilam ka sani annal muhabbata soyayya hiya manzilatun shine matsaya allati yatanafasu biha almutanafisuna kowa nan gurin yake son ya je allati yatanafasu fiha almutanafisuna falyatana fasil mutanafisun an ce ga zinari can duk wanda ya riga zuwa ya ɗauka na shi ne shine almuhabba kenan Ubangiji da muhabba ya fara, kuntu kanzan mahafiyan kaga kanzu, lam'urab, fada ma a habbabtu kaga a habbu, muhabba, kaga hubbu ta goma ne, hubbu goma ne, shi so goma ne matakinsa. To, lokacin da na so, in ji Allah, to kaga, da ya so, to me kaga so ya fara. to saboda haka ashe muhabba ita ce ita ce majma'i kowane abu in ba na so ba zan sha ruwan nan ba in ba na so ba zan yi karatu ba in ba na so ba zan kwanta ba in ba na so saboda haka muhabba shine asalin komi ko menene ko menene ko me daga muhabba ne to kaga ashe allati ta nafis bi fiyal mutanaddi suna wa ila aish hasul amiluna to ta nan ne fa amiluna ma'aikata gabaki ɗaya kowa nan yake ya sa mata ido ma'aikaci yana yin aiki da menene za a biya shi to me za a biya shi da shi kuɗi ashe shi ne gaya muhabbati ko ba ka bane shi ne duk wani abu da zaka ga ya takure zaka ga ya dawo kan wannan kuma waila ilmiha shamara sabiquna as-sabiquna wanda suka wuce din nan su ma sun zage dantse ne kamar sahabban annabi Muhammadu akan me sun san me ke cikin soyayya shi yasa suka suka ce a kashe mu a bar annabi da kaya da manzon Allah ya taka kaya to gara uwata da ubana su mutu don karya taka me suka kalla muhabba وهو عين المحبة شنو معناه اللهم صل وسلم على عين الرحمة عين الرحمة saboda annabin rahama ne idan matuƙa ka kare shi don wani abu to sai Allah ya maka kuma komai abu ba wal ansari a yaƙi an yaƙin yahudawa an kashe wasu da yawa aka samu asara ribatattu wanda a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bashi ganima aka raba ganima aka bawa ɗaya daga cikin sahabbai yar Yahudawa wanda suke mai girma ya ce kai wannan tafi karfinsa ya ba manzo Allah manzo Allah a yakin yayi dukhuli da ita Abu Ayyub al-Ansari yana nesa zuciyarsa ta kiyarda wannan mata a batta da ita sai manzon Allah a hema ba zai yiwu ba sai zo yana zaga hema manzo Allah ya ce man ya ce ni ne waye ya ce Ayyub al-Ansar ya amsa masa manzo Allah ce me kake yi yace ya rasulullahi na kasa natsuwa ne dan wannan mata an kashe iyayenta da ƴan uwanta kar ta cutar da kai yace ka je ba komai Allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye ni a kitsintseniya aka kashe Abu Ayyub al-Ansari ba kasan musulunci bane amma tun daga wannan ranar har yau ana gadin shi saboda annabi ya ce ka je Allah ya maka gadi har yau kuma ba kasar musulunci ba ne tun da aka kashe shi sai sarkin sai ga ana kokarin a zuwa ɗauke shi shi ne ya sa doka kar a kuskura a taba shi a gurin ko da wani manufa Allah ya sa dai aka kewaye gurin kuma ana gadinsa har yau ana gadinsa saboda ya yi gadin manzo Allah na lokaci ashe wa ila ilmiha shammara sabiquna wanda suka rigaya kowa yana kare martaban soyayyen annabi Muhammad ne wa alaiha tatafanil muhibbuna kowa yana karewa ne masu karewa suna karewa ne akan son annabi Muhammad wa bi ruhi nasniha taruhul abiduna abidai masu bautan Allah suna tirgada safiya da yammaci akan kanshin nasimuha iskanta ne kai fa yau qutul qulubu san annabi shine abincin zuciya wa gizayil arwahi san annabi shine abincin ruhi ka gani ruhi ruhi ruhi ka gan kace al arwah kaga gara ga wau ga alif ga ha karami in aka ce 200 ga ɗari biyu da shida in ka duba ruhu rawahi rawahi in ka narka wannan rawahin ɗari biyu ga shida ga takwas ya zama sha nawa to ga alif ka gani jawarul ma'ani kenan ya saki wa qurratul uyuni shine kuma sanyin idanuwa waye hayatun kai soyayyan nan na annabi Muhammadu shine da rayuwa allati man harramaha wanda aka haramta masa fa huwa min jumlatil amwati daidai yake da mutunci soyayyan nan dai in dai baka baka san annabi to kawai da kai da mutunci ɗaya ne wa nuru shine haske allazi man faqadahu wanda ya rasa shi fa huwa fi biha fi bihari zulmati yana cikin kogin nan na duhu Allah ya kiyaye wa shafa'i soyayyen annabi Muhammadu shine waraka allazi man ajimahu wanda ya rasa shi hallar bi qalbihi jami'ul askani zuciyar shi ya tattara dukkan cutar duniya yana ciki wallazatu soyayyen annabi shine jin daɗi allati man lan yuzfar biha wanda bai bai amfana da ita ba fa aishuhu fi gayatul humum wal alami rayuwarsa tana cikin tsananin bakin ciki da radadi wayya ruhul iman shi san annabi muhammadu shine ruhi na imani wal a'mal shine kuma ruhin aiki wal maqamati shine ruhin maqamai wal ahwali shine ruhin hali allati mata hallat minha wanda duk wani wanda ya rasa son annabi bai ya kal jasad allazi la ruh fihi kaman jikin da ba shi da rai ne a ciki tahmilul asqala sa'irina son annabi shi take daukan nauyin matafiya ila baladin zuwa ga gari lam yakunu balighi illa bi shikil anfusi me yake kai ka zuwa aikin haji son annabi kaga anan kaga bambanci mu da yin izala su suna zuwa ne masallacin annabi ba ba son annabi ba to mu kuma kaga son annabi shine tahmilul asqala sa'irina take ɗaukan nauyin matafiya ila baladin zuwa ga garin nan lam takunu balighi illa bi shikkil anfusi shine makka mu dan son annabi muke zuwa ba dan ɗakin ƙaba ba ba dan masallaci ba a'a dan annabi wa tusilhum son annabi ne ke sadar da mutane ila manazilin zuwa ga matsayi lam yakunu biduniha abadan wasiliha baka isa ka sadu da gurin ba har abada in ba annabi wata ba wai au min maqa'idis sirki kuma a canza musu daga maqa'idis sirkin inda ila maqamatin daga zuwa maqani lam yakunu laulahiya dakhiliha wanda su kasance ba dan wannan soyayya ba su shiga gurin ba maqa'idis sirkin inda malikil muqtadir kenan wayya maqayil qaumi Kyan annabi shi ne matsayar ƙaumi, sufaye shi suke hawa, allaci sarrahun fi zuhuriha da'iman ilal hadidi, wanda tafiyarsu da'iman yana bayyana ne ilal hadidi zuwa ga masoyi shi ne manzalla. Son annabi ne yake ɗaukan ka zauna a bayan abin da zai kai ka wajen annabi Muhammadu. Waɗari ƙihin alhaƙawam shine hanyar su mafi tsayawa allazi yablughum ila manazilihim alula wanda yake kai su zuwa ga masaukin su alula madaukaki min qaribin daga kusanci tallahi bi shautu na rantsi da Allah laqad zahaba ahlu hadhihi sharafi dunya wal akhirati duk wanda yabi wannan shi ya samu sharafu daukakan duniya da lahira Allah ma rizquna bi mahbati tallahi na rantse da Allah laqad zahaba ahluha bi sharafi dunya wal akhirati wanda ya samu wannan shi ya samu daukakan duniya da lahira iz lahum min ma'iyyatul mahbubi domin su ne suke da tsantsan ma'iyya kenan tsantsan soyayyar manzon Allah au fari hajjin suke da rabo mafi girma wa nasibin da dacewa Allah mu jalla nan wa qad qaddara Allah to ubangiji ya rubuta mana yawma qadaril maqadiril khalaiq bi mashi'atihi in ka tsinci kanka a cikin soyayya manzo Allah to qaddarallahu ubangiji ya kadarta yawma qadaril maqadiri tun ranan da ya shirya halittarsa bi mashi'atihi wa hikmati dama abu guda biyu ne au bisadil mashi'ati au bisal hikmati albaligat wanda ta isa ka kai cikin annal mar'a ma aman ahabba annal mar'a mutum ma man ahabba yana tare da wanda yake so to san wannan daraja ce ta sa dukka muke tafawucin duk wani mutum a duniya in dai bai shiga cikin zurin bayin Allah ba na rantse da Allah bai kai musan annabi ba bai kai musan annabi ba kuma zalika shine kad qaddara Allah yawma qadar al maqadir al halaiqi min shi'ati wa hikmati tuntuni an yi ma haka saboda haka haka muke shine dama ubangiji yana cewa a hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kul kullu mauludi ya rabbi farkon hadisin ya ji karshen alama kulikala an halicci mutum ne a kan abin da ake so ya rayu a kansa. Kullum ya sirin lima hulikala, kullum ya sirin lima hulikala, mu an yassare mana son annabi saboda an yi mu ne don hakan shi ne dalilin zalikar makadirun da yake faɗa. Saboda ka tsinci kanka to za ka tsinci kanka ne a hajjil min wadi wa shahida wa shahidahu abinda zai baka shaida ma fil hadisi shine abinda yazo cikin hadisi allazi rawahu al-qadi iyal wanda imam al-qadi iyal ya rawaito anna rajulan atan nabiyya wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya manzo Allah la anta ahabba ilayya min ahli wa mali wallahi kai kafi soyuwa a wajena min ahli da iyalaina wa mali da dukiyana wai ni la askuruka wallahi ya rasulullahi ina tuna ka fama asbaru bana iya hakuri hatta ajiyu sai na zo fa anzuru ilayka in kalle ka wai ni zakartu mauti wa mautuka to sai na ga kuma ga mutuwa ta ga kuma kai ma za ka samu wafaci fa arabtu sai na sani annaka idza dakalta aljannata idan aka je aka shiga aljannan dai rufita ma annabi ne kai kana tare da annabawa cikin karab kanka wa in dakhaltuha idan ni na shige ta la araka ba zan ganka ba domin ni ba annabi bane ma'anan sa kenan fa anzalallahu ta'ala sai ubangiji ya saukar wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqa shine ma'anan almar'u ma aman ahabba shine ma'anansa almar'u ma aman ahabba fada ajiha bi sai manzo Allah masa addu'a ka gani fada abihi ba fada alaihi ba fada lahu da fada abihi yana ba da gafara ne amma fada alaihi to bala'i ya yi masa addu'a na tashi hankali kenan in dai ya ta'adda da ala eh faqaraha alai sai karanta masa wa fi hadisin akhara a wani hadisi كان رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يترك لا يترك من قال صلى الله عليه وسلم أقول وانا متين أكلم النبي إن يزوى مرئدو بايا بايا كوركي فقال سي من قال الله سيما ما بالك ميسا نيكا حكا فقال يا سيدي أنت وأمي أتمتع من النظر إليك والله إن أجل أن أنك يا رسول الله فإذا كان يوم القيامة إذا كما رانا تاشن قيامة رفعك الله بتفضيله Ubangiji zai ɗaukaka ka da fadalansa. Fa an zallallahu aya sai wancan ayan ta sauka. Wa man illa wa rasula wa dai muhallin tirgadan allazi yatanafis fi hal mutanafisuna wa hiya al muhabbat. Wa hiya al muhabbat. Eh akan soyayya ne. To soyayya shine kullum muke faɗa a duniya gaba ɗaya mutum ya yarda kar ya yarda ya kawo an yi masoya annabi kala-kala an yi tallan annabi Muhammadu kala-kala kala-kala amma ba yi kamar shi Ibrahim ba tallan annabi Muhammadu ba yi ba idan ka yi a zaune littafin ka ya yawo to shi ya yawo a duniya ne yana tallan annabi Muhammadu kaga an bambanta kai tallan ka daga waje ɗaya kai shi kuma sai da ya yawo duniya kaga majalisar ɗinkin duniya adadin ramzi ne ƙasa ɗari da casa'in da biyu ne ba za su ƙara ba za su rage ba saboda in sun ƙara ya rushe casa'in da biyu din na adadin sunan muhammadu ne badru ne annabi muhammadu ne shi ibrahim duk ƙasan da aka yi ce wannan suna sai da ya shiga yi tallan annabi muhammadu idan ka yi to baka yi irin nashi ba shi ne dalilin da ya yi wannan sairul kalbi ila mustapha al ce ce wa man rama darki fishtiyaki nabiyina ka san maratibul hubbu ashara ne martaban soyayya goma ne ce wa man rama darki fi ishtiyaqi to ishtiyaqu muhabba daban hawa daban in ka tashi shi kansa soyayya yana da hawa tara ne kamar yadda dan adam yake da hawa tara to haka soyayya tana da hawa tara ne wanda ya ce zai so annabi irin yadda na so shi faƙar rama amran mustahalan muharrama To idan ka zo da ka bi karatun ka ce to me yasa ya faɗa haka? sai ce fa wallahi ma fi qalbi hazzun li ghairi fa ghairu rasulillahi laysa li ta'lama fa wallahi na rantse da Allah ma fi qalbi hazzun li ghairi ba wani a cikin zuciyata ba annabi ba fa ghairu rasulillahi wani annabi laysa babu shi li ta'lama na fadawa duniya dan duniya ta sani amma ba yadda ba zuwa gwada in ba a yadda ba a zo a gwada to idan ka ɗauki littattafan da aka yi ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka duba magabata ka duba misali a ce alburda hamziya a ɗauki wutiriya ashariya ishiriniya a ɗauko su daibatul garra ma dama zamanin su da shau ibrahim din domin yusuf bin ismail na bahani ne lokacin su kusan ɗaya. To duk ka ɗauke su ka ji kowa ne ya faɗa wa annabi Muhammad. Kowa ka zo ka sa shi a mizani. Za ka ji kamar ya kai inda ya kai wanda babu mashiga. To sai ka ga yadda suka kalli annabin nan kuma sai ka ga annabin ne yake fasaranta kansa kawai. Annabin ne yake fasaranta kansa. Kowanne ya tafi amma an kai muhallin da ana sa su a mizani ai kaga duniyan ai a bayan su ya zo amma an ka duba za ka ga yawancin yanda ake ban annabi yanzu da diwani to diwani kuma kwata kwata bata kai shekara saba'in ba a duniya wancan kuma akwai wanda kai shekara dubu akwai wanda kai shekara ɗari bakwai akwai wanda duk akwai su a duba a gani a sa a duniya a sa su a mizani sai kaga mizanin ya fi ƙarfin yadda ake nufi. Zalika fadlul la yuti man yasha'u wallahu bil fadlil azim. Soyayya ne. Soyayya ne. Wannan soyayya kuma ita ce ainihin ita ce ainihin markazi, ita ce marji'i, ita ce komi wayar safina. Wahiya. Bayalaha min ni'imatin mamakin wannan ni'ima alal muhibbina ga masoya as-sadiga wanda mutum ya rine cikin son annabi Muhammadu. Laƙas sabaƙ alƙaunmu, kun sani dai alƙaunmu mutane sun yi rigaya li sa'adatin ga samun arziki, wa mu ala zuhurul farash na'imina. Ga su kuma suna kwance a kan shimfiɗa suna bacci, amma kuma sun riga. Wa laƙad taqaddamu rakbi, ayari kuma sun gabata bi marahilin daga wannan guri zuwa ga wannan guri wa hum fi sayrihim waqifuna amma cikin tafiyar su kuma sun tsaya ba su kai ba malli bi misli sayrika almudallal me ke tare da ni ga wannan tafiyar taka wanda take komawa baya tamshir waidan wata jiru fil awwali tana tafiya ruwaidan a hankali a hankali wata jiru fil awwali amma ita ta zo ta farko ijabatul mu'addin shauqun ka amsa kiran mai kiran sallah shi kansa soyayya ne iz nada bihim lokacin da aka kira to kaga misali Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah huwa al-maqsid shine maqsidi daga aka ashhadu anna muhammadar rasulullah kace sallallahu alaihi wasallam ko da kana cikin sallah kace sallallahu alaihi wasallam hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai kace Muhammadu Rasulullah kana sallah kai daidai baka yi magana kana sallah ka ji wannan ka amsa wa huwa shawdun إجابة المؤذن الشوق إلى نادي به أما أن هذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كي شروع بقصة من أكيد هيا على الصلاة يكتب هيا على الصلاة أي كان صلاة كاي مغانا أما النبي محمد بكاي مغانا با استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم نصفا kana sallah manzala ce maka zo nan kar ka zo kai masu ta wannan abdullahi bin ubay manzala kira shi yana sallah ya yi ta'afuri sai da ya zo da manzo Allah ya ce ya rasulullahi sallah nake ta baka ji abin da Allah ya ce maka ba istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ma'ana ka bar sallan ka zo wajen su cikin sallan ne sallan ne manzo Allah haka yake to wanda suke ganin shi mutum ne mujarradi ka azau ko a masallacin kaje masallacin izalance Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah kace sallallahu alaihi wasallam sai sun kalle ka wannan ina ka san annabi sai suka dauki annabin wani mujarradin wani mutum ne kawai irin su ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba ko misqal zarrati eh Allah ya kiyaye hayya alal falah wa bazzalu anfusahum fi talab alwusul ila mahbubihim ka gani bazzalu anfusahum daga ci hayya alal falah ai magana ake muku ku zo zuwa ga samun tsira to ku fi talab alwusul ila mahbubihim wa kana bazluhum bi rida wasimah abinda zai zamo albazluhum bi rida siyarda wasimah wasalu ila masiri bil idilaji sai su sadu zuwa ga matafiya da shiga idilaja adalaja bi mana adahala walguduwi war rawahi ka gani to ka ɗauka walguduwi war rawahi gudu safiya rawahi yammaci to cire alif da lamun ɗin nan rawahu kawai karka sa alif da ma'arifan nan za ka ga ruhu ne wannan ruhun nan kuma jauharu ne shine masa'u ra ɗari biyu ha'un takwas alif tara wau shida goma sha biyar jawahiru shi ma ka buga shi abin da zai baka kenan daidai yake da ruhu ruhan karka ce ruhu ruhan shi karatu yana tafiya sai ka haɗa da hisabi dole waɗansu abubuwan su fito. Shi yasa in fanni ɗaya kake da shi a cikin ilimi ta sunan ka kawai bugaggi. Domin ga ramzi yana maka magana kai kuma kana ƙaryatawa nan. To shi kuma wayannan su ne ainihin shi ne zahari na ulum. In yayi magana in ka dubi abun kai a zahiri kaza ka fahimta sai ta haka ne. amma kuma can ga abin da yake nufi sai a barka a ciki Allah ke yi wala kada hamadu inda usul mashirihim sun godewa Allah hamidu kaga hamadu na kenan inda usul mashirihim lokacin da suka suka sadu da tafiyar su wa inna ma yuhmadu alqawm kaga yuhmadu ahmadu muhammadu mahamudu Hamidu wala duk shi ne yake tasarrufi kaga an zo da shi da mudari alhamdu ya hamidu ahmadu muhammadu mahamudu hamidu duk godiya ne sammaituhu ahmadan li ahmaduhu ka gani mun ambaci manzo Allah da Muhammadu ne li ahmaduhu ahli sama'i wal ardi wannan abin da kakan shi ya faɗa kenan li ahmaduhu kaga in ka tsauci li wannan litta'alili misali ya hamudu ne ai kaga wa inna ma yuhmadu alqawmu as-sarra inda sabahi alqawmu duk lokacin da kaji sun ce qawmu suna nufin sufaye wa qad katalafu fi muhabbatin an yi sabani akan soyayya wa ibaratihim an yi sabani da ibararsu daban-daban wa in kasurat ko da ko da yake maganar ta yawaita falaisar fila hakikati tarri ilaktilafi makali to a hakika ba ta komawa zuwa ga iktilafi makali ba sabanin maganan bane ake wai na maktilafil ahwali hali ne nan soyayya mu ba zai zama ɗaya ba kuma sunansa soyayya to wannan halin ake nufi ba makali ba soyayya na baki ba a'a me ka aikata dan annabi me za a yi ma ka bari dan annabi kaga su izala aka ce ma in ka kawo annabi ma cikin lamarin su da yawa bata musu rai yake bata musu rai yake kuma da gaske mabaraci ya zo ya ce maka dan Allah da annabi wai abun kawai ka zama mushriki wai ka haɗa Allah da annabi ko an taɓa raba Allah da annabi bai sani ba abin da yake faruwa idan mutum ya duba cikin babul ikhlasi na cikin riyadus salihin abin da ya faru akan ka'abu yace sadattu an mali ko halatu an mali sadaqatan lillahi wa rasulihi ya faɗa wa manzo Allah kuma ana cikin gumuruzu ne sai da ya kwana 50 tukune iya gamuwa da Annabi Muhammad saboda waƙi'a da ta faru amma halatu an mali sadaqatan lillahi wa rasulihi amma irin su ya makale sam sun kasa ganewa kuma gashi a cikin babu lakalai kuma a cikin riyadu sali ne kuma babin ba nisa Allah ya kiyaye wa inna ma hiya ikhtilaf al-ahwali wa aktsaruha mafiya daga cikin wannan da aka yi ikhtilafin yarzu ila samaratiha duna haqiqatiha akwai haqiqan bishiya akwai kuma samarar bishiya bishiya daban ‘ya'yan bishiya daban. To, samaratiha wasu suna koma zuwa ga ‘ya'yan bishiyan ne kawai, wasu kuma suna magana ne duna hakikaci abin da hakikata, wa kada kada ba mu hakikina, shashin masana Allah sun ce, hakikatul mahabbati inda ahalil ma'arifati, to menene soyayya wajen ma'arifa, ma'abuta ma'arifa, min al-ma'lumat allati la tuhib cikin abubuwa ne wanda ba masa iyaka wa inna ma yurafa man qamat bihi wujidanan la yumkinu ta'bir anhu abinda inna ma ya'rifuha man qamat bihi wujidanan wajadu yana daga cikin soyayya shauku yana daga cikin soyayya haninu yana daga cikin soyayya muhabba yana daga cikin soyayya hawa tana daga cikin soyayya na rushtiyaki ishtiyakiya yana daga cikin soyayya to wujidanin yaya wajadu yake wajadu soyayya mai sa rangwaɗi wanda kai kanka ba ka sanin lokacin da kake muje Allah Allah Allah Allah Allah can an yi maza kana haka wa ya sa ka kawai da in wannan bai sa ka ba to hakan aka zo wajen annabi Muhammadu wajidu in da a kira annabi zaka ji ka fara tafiya shi ma kana tafiya kana da waye sa ka idan ya zamo baka san wajidu ba to ka fita ka ga yanda iska yake wa bishiya bakin ciki ne ke sa bishiya haka wajidu kenan kowanne yana da muhallat ɗinsa Allahumma in kunta aliman bihi fakun wai lan takun wai zarnuje yake cewa iyaka an kasalin ki ba su an shibahin wa ma alimta wa ma karsha za an kasali kar ka zamo kana neman ilimi amma kana dakure waje daya a ka yi bincike wa ma alimta abinda ka sani ka yi aiki da shi wa ma kasha za an ka abin da ya maka wahala sani ka tambaye wanda suke gaba da kai sai su gaya maka ga yadda abin yake in kai musu ga yadda abin yake soyayya waye bai san soyayya ba ko yaro ya san soyayya amma ya san soyayya irin na aure saboda ka sha akwai bambanci kuma ya za ka yi kai maka bayani ya gane sai ya zo muhallin to kowane kujera sai ka zo muhallin tukuna kake gane shi amma bai zo baka zo muhallin ba zai gano ba ya zo yana son kuɗi amma ba shi tabriki in ka ba shi sabo ka ba shi sabuwa ne kakkiya naira goma ka kawo naira dubu dukunkunanniya zai ɗauki wancan ne ka ga so ne amma ba ta saboda bai kai muhallin ba bai san wannan ya ninka wannan so ba haka abin yake to haka soyayya take Allah ka taimake mu ka san dan manzo Allah wa inna ma ya'rifa man qamat bi wajdanan la yumkinu ta'diru anhu ka gani ko wai la tahid bi haddin aw dawlinha ba kai saka mata iyaka da wani iyaka wanda za ka bayyana a gane ba wal hududu la tazidu illa khafa'an iyakan babu abin da za a kara ta sai dai buya wa hifa'in da buya ba hududaha wujudaha ai iyakanta samunta in ka same ta to shine ko za ka gane kana ci in kai bayanin ce wallahi ni ban san irin misalin da nake ji ba eh kai ka faɗa Allah waye yake son matan shi ya faɗa mana yaya haddin faɗin son matan yake ya tsayin zai kai daga ina zuwa ina shi yake ji ta ce ƙarya take yi ba ka wani son ta ka nuna mana son ya ce to ya zan yi muka in ce muka yaya ni nake jin abuna a jikina ni nake jin irin yadda nake jin da kuma ka ce ƙarya ne eh to to nuna mana dan mu gane sai da Allah ma hukaci ba ka wani amsa ko akwai to saboda haka ashe kowane irin abu daga nan shine ta'jirar sufaye halin da zai zo maka da son annabinka daban da yadda ni nawa zan so baka ji amin ta zakuri jiranin da zai salami mazasta dam an jara min muqulatin bidani a ya hasibu sabba shin mai zagi na yana zaton annal hubba munkatimi soyayya zan yabo shi a ya hasibu sabba annal hubba munkatimi shin yana ganin zan iya boye soyayya na yana zagi na dan boye ما بين من وبصر لولاها ولم ترك دم عن على على على الطلل بعدن سو بعدن سو da nake ba nan tarik dam an ba za ka ga hawaye na zuba ido na ba soyayya na da hawaye yake zuba so ne malamai sun tace to so yana sa a zubar da hawaye hawayen kuma yana bada abu guda biyu a lokaci daya kamar macen da aka mata aure in za a ɗauke ta kai ta gidan miji tana kuka to kukan nan da take yi na so ne to amma wani irin so sai aka ce a taɓa hawayen an ji da sanyi son so ne in an ji da tsini so ne na dole hawayen kaga ashe cikin ilimin ma akwai wani ilimi da sai wani kawai ya zo gashi nan gandai kawai ya zo ce duk ƙarya ne kaiwa kaiwa ya ce na yake cewa laula wa alatar damu alali wa lam arifta lizikar albani wal alimi wa kaifa tunkiru hubban ba da ma shaidar biyi alai ko wa sakami wa kaifa tunkiru hubban ta yaya za ka yi inkari akan soyayya da nake ta ni ne nake son abun kai kuma kana mun inkari na ga abin da ke so sai a ce to a wannan sai a haɗa shi ya ba a ba shi amsa da majnunu laila shine maganinsa shi majnunu ai zuwa yayi kama ginin yana kuka yana shafa ginin yana runguman ginin yana kuka mutane suna kallon sa kaga wani malami ga rawani ga komai kamar mai hankali amma ya kama gida yana kuka yana runguman ginin yana kuka sai ya ce ba ku san abin nan ke gani ne ya ce ai ni ba gidan nake gani ba ya ce a shin mu jidari jidaru laila wa ma hubbu diyara shagal na kalbi walakin hubbu man shagal man sakana diyara ya ce ai wannan runguman gidan da nake ba gidan nake gani ba a buduwa ta ta taba zama cikin gidan ne sai kuma ka san nayi shi ba gidan bane amma a zahiri gidan yake runguma yace walakin hubbu man sakana diyara buduwa ta ta taba zama a gidan shi ne kawai da ya ganta kawai ya soyayya ta dawo ya ga gidan shi kuma zai ce marya to kai fa rasulullahi wala tusiful mahabbata bi wasfin ba za ka iya siffata soyayya da wani siffa azhara min al mahabbati mafi bayyana daga soyayya ba in an ce maka soyayya kawai iya kan abin da za ta yi kenan wa ina ma yatakallamu an-nas fi asbabiha amma mutane suna magana cikin sababin so wa mujibatiha da wajibtinsa wa alamatiha da alamarta wa shawahiduha da abin da zai gaskata kana so wa samaratiha da ƴaƴan bishiyar soyayya wa hakaniya da hukuncinta wa hududuhum haddinsu wa rusumuhum da abin da suka rubuta darat ala hadhihi sana duk sun juya ne a cikin wannan shekara wa man sannatu wa man sannatu dukkan soyayya gaba daya duk abin da zaka gani shi ne za ka ga shi Ibrahim yake faɗa, ai duk soyin yarju ila Rasulullahi. ma baina daba'i'u wal alwanu wal raqasu wal ginan wama wama wama wama yashiru ilayhi duk wanda kaga ya tashi yana keta rawa to akwai abin da ya gani cikin rawan ne eh shi yasa Shehu Ibrahim yake cewa ومده سوى الماهي مكفى مزلة ومين وكل المده كو ومده سوى الماهي المكفى مزلة ومين وكل المده فيه تجمل كغنا يدوني بقى النبي بقى يتا ومده سوى الماهي المكفى كغنا يدوني بقى النبي بقى ƙarya ne ba zan yi ba wa kul kuma ƙasƙanci ne wa kullul madahi dukan wani yabo fi ta jama'u annabi Muhammad wannan baitin ka ɗauke shi kawai ka ajiye shi a mizani sai muka ji Shehu Ibrahim yana yaban Shehu Tijjani shi kuma ya ce in ka ga na yabi wani ba annabi ba to ƙarya ne ta ce to ai gashi nan karatun yan izala daga jin mana su ce ai gashi ai to da yace kaza kaza ba ya faɗa tsarin zozo to abin da ake so ka gane ba mujarradin da ka gani bane a'a abin da ya kuya shin me yasa ya bi shehu tijani ya ga ɗabi'an annabi ne a cikin shehu tijani shine abin da ake nufi kenan dan kwairo da ya bi sarkin Kano ɗabi'an annabi ya gani kyauta ko ado zai faɗa maka ai zai faɗa maka duk wani mawaƙi abin da ya gani ya yaba to ya ga wani abu ne wanda ya kama da siffan annabi a cikin abu saboda haka zai yabi dan daudu amma kuma siffan annabi ya gani a jikinsa na wajen makarimul ahlak ko haƙuri ko kyau ko mu'amala ko wani abu wannan zai gani ya faɗa in ya faɗa abin kulluhu yarju ila rasulullahi abin da ake nufi kenan an gane ko to wa alhaji sana wa tanawwa'at bihim al-ibaratu ka gani ibara ta yi daban-daban wa kasratul isharatu ishara kuma ta yawaita bi hasbil idraki gwargwadon abin da ka gane wal maqami wal hali gwargwadon wanda yake magana akan yaban hali ko maqami wa hadhi ba'al rusum wannan shine wani abu daga cikin masu rubutu wa hududun da iyaka ilat fi mahabbatin wanda suka faɗa akan soyayya bi hasbi asari ha gwargwadon yanda abun ya zo wa shawahiduwa da shaidan abun fannin ha daga ciki muwafaqatul hadini fi mashhadi dacewan abun so a mashhadi wal mughayyab ko a koye ko a fili wa haza mujibaha wannan abin da ke wajabtar da shi wa muktabaha da abin da yake hukunta ta a ciki ko mashahid ko ma magayi wa minha mahawul muhibbi shafe masoyi lissifati a cikin siffa ke gwauron giwa mai ban tsoro in aka ce maka gwauron giwa mai ban tsoro sai a ciro kuɗi ya kyauta ma'ana in ka gan shi yana ba wa abokanan gaba tsoro eh ai an yabe shi ne da siffa na yaki ai mashadi ne na kitan daga fitowansa ayin haka ya ce ga zaki nan zaki mai tarin ƙarfi ɗan iro ka siffa ce ka annaha mazmum walakin naha mahmudun zammu ne amma yi shajiyul almadafu zaki mai tarin ƙarfi ɗan iro to in aka ce ma zaki ko lokaci aka yi maka tashbihi da zaki yana nuna maka wawa ƙauyin jiddan an yi an yi da shi an kasa to kaga mashadi yana nuna maka ba yadda za ka yi kai ka tafi a ilimi da fanni ɗaya ka gane abin da ake nufi ba zai yi ba ba zai yi ba sai ka haɗa fununu kuma kana son ka yi idraki ka kai nihaya to ka haɗa da hisabi da sufanci in ko ba haka ba to za ka sha wahala eh domin kana karanta karatun wani ya zo in ya kalle ka kawai ya san jahili ne eh to wannan bai san kaza ba bai san kaza ba bai san kaza ba shi yasa ya fassara ta da kaza fassaran ka kawai da yawa muna sauraron karatun malamai da yawa masu hadisai masu abubuwa na zaune na ji karatun da zan tambaye su a bangare kaza da gashi sun faɗi abin amma ba san shi ba sun faɗa amma ba san shi ba saboda ba su yi fannin ba shi kuma gashi nan dinkin in ka ji ya tsaya kuma yana ta tsalle yana ta yaki yana ta kai kafa tambaya da ka yi a cikin karatun kawai sai ka bashi wani a cikin karatun da ka tambaye shi ba za ku je ko ina ba ina fatan dai malamin kaza ko akwai wani malami lokacin da muka yi irin wannan da shi lokacin da aka ce za a iya sallan juma'a karfe tara a kaduna na zo zan alhaji a wani mai kan gida sai na same shi yana cewa ai malamin yana da gaskiya sai na cewa ne me yasa ka ce yana da gaskiya ya ce ai yana da gaskiya za a iya yi kaza kaza kaza kaza yan ce to na farko karka yi tsarai a gabana ka san menene darari ka san meye burji ka san munzila na ce ka san wayannan ya yi shiru ya ce bai sani ba ce to ya kake yin shiga maganan da baka san shi ba maganan tafiyar rana ne dole sai ka san durji burji manazilu ka san wafakinsu ka san kuma sairinsu in baka sani ba ka shiga ba ka faɗi na ce to me za ka ce falawa kusin bilhun nasi ya ce ba sai na rantse da wannan taurarin ba na ce wani ya ce taurari na ce wani ba a ganin su na ce wani su ne darari ka san zuhal ka san mushtari ka san muriha ka san shamas ka san ya ce bai san su ba na ce to su Allah ke magana da hunnas to su kuma su ne suke fita rana tana fitowa karfe nawa ne yanzu shida mu ce shida da wani abu to musa shida da minti goma misali ko shida da kwata da shi kenan yawace rana ne muriha ne to muriha shida da kwata ta kyafta ka gani to kaga karfe goma daga shida zuwa bakwai muriha ta fita shamas tana ciki shamas ta fita utsaridu utsaridu zaharatu na ce daga muriha ko muriha shida da kwata ko shida da goma zuwa ta fita daga aikinta awa ɗaya take eh ta fita za ta komo sau biyu ne sau hudu take maimaitawa zuwa gari ya baya awa ishirin da hudu to muriha shamas zaharatu wudaridu kamar zuhal yanzu kaga zuhal ne take aiki yanzu taurari take aiki a sama kenan sha biyu ta dawo tana sha biyu tana fita yanzu za ta canza to haka abubuwan yake gudana to ya za ka yi ka gane kai ba ka yi karatun ba ka zo wannan karatun shi ne kuma aka zo a ce to zuwa zana tare da mai shi sai a koma burji kuma sai a nemi a burji a ɗauka daga da wanne suke aiki ina ne ba ta shamas ina ne ba ta kamar wannan dole sai ka san su to baka san su ba kawai ka tafi da gundarin karatu kana zagin malamai kai fa yanzu ka fara hada baki amma kuma kana zagin malaman da su gaya maka ga yadda abin yake har ina aka samu karatu Allah ke yi Allah ke yi ma'ul muhib lisifati shine ka shafe soyayya ga sifar sawa isbatul muhabbati li zati ka shafe soyayya al muhibbu lisifati a sifarsa ka tabbatar da shi kuma li zati wa hadha min ahkam al-fana'i fil muhabbati shine karewa cikin soyayya wa huwa shine an yamhu sifatal muhibbi ka shata siffan masoyi wayafna ka karar da shi fi sifati mahbubi a siffan abin son sa wa zati da zatin sa wa hadha yustada bayanan bayanan akam ana kiran shi bayani mafi cika min hadha daga wannan la yudraku illa man afnahu ba wanda yake riskan wannan sai wanda ya kare wa arahul mahabbatu fihi ya aka nuna masa abin so ciki wa akadahu minhu kuma ya karba daga ciki ɗaya daga ciki kenan mahawul mahawul muhibbi ilisfati shine Shehu Jami ke cewa Ibrahim ke cewa ba za ka zamo ba za ka zamo ka samu a wajena ba sai ka kare a siffa so biyu ka kare asma'u kaga asma'u da yawa mutane suna shiga cikinsa daban amma siffa sai ka ƙara aiki ka ƙare a cikin siffa tukunna kai tajalli sannan ka bayyana ƙarewa dole ka dinga ɗaukan soyayya ta shige ka sosai ka tafi a cikin soyayyar ka dinga ganin dole aka faɗi annabi Muhammad sai ka ji a jikinka amma faɗi annabi Muhammad a ganka dungum tashi hankali kuma wani malami na ji su a cikin media ya tafi wani masallaci na 'yan ɗariƙa da ya kira annabi ya ce dole sai ka saurara saboda sallallahu alaihi wa sallama tukun ka ci gaba ya ce a masallacin son ka kira annabi shi kake ji ya ce wallahi shi ba ɗan ɗariƙa ba ne amma dai akan son annabi yana faɗa ka ji ko to wannan shine ruhu ai annabin shine ruhu shine ainihin addinin to amma aka taba ka aka ji tsakanin ka da annabi Muhammadu kan a kira annabi Muhammadu shiru ai ba mala ai mutum ai kusan kadan ya rage kawai ce mu cece yana tafiya saboda al-bakhil man zikirtu indahu falam yusalli alayya a kira manzo Allah kace sallallahu alaihi wasallama ba wani gun ma kai wata kiran annabi mutum yana nan ya kula sai tashi bar gurin wai ka da ne shi ai an faɗi Allah ya kiyaye wa mina an tahabbu ka gani an tahabbu kullaka liman ahabbta an tahabba kullaka dukkan ka ka soyantar liman ahabbta ga abin da kake so wala yabqa laka minka shay'an kar wani abu ya zamo naka eh tahabba ba eh wannan ba na kamar na lahabu ne ba so ne eh amma ba hubbu na haƙarami ba kuma shi ma wannan yana daga cikin lahabu na soyayya ne a yana da martaba ne daban-daban eh ka soyantar da kanka shi wannan mai hababba so ne irin mai kuna yana daidai da talahabu talahabu na harshen wuta to so mai mai tsikara haka kowa yake kaiwa to shi ake nufi kullaka liman ahabbta wala yabqa laka minka shay wal muradu an tahabba iradataka ka gani wa azimatika wa af'alika wa nafsaka wa malaka wa waqtaka liman tuhibbu kaga kullaka an takuna lirrasulillahi kana wa taj'alha habasan ka gani ka sanya wa'annan duka manufanka jin annabi a jikinka manufanka girmama annabi aikinka ranka dukiyanka lokacinka duk ka ba wa annabi Muhammadu fa wallahi ma bil nation barami fa waqati wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa madahan minhu qasirtu jailama to shine wannan ya yi mukamin tun daga hubbu ne sai da ya dire zuwa kujera na tara tun daga hubbu ne sai da ya dire in ya zo ya faɗa nan in ya zo ya faɗi nan ya zo ya faɗi nan ya zo ya faɗi nan kowane kujera sai da ya mata asidan annabi muhammadu to amma ba za ka iya ganewa a ina yake ba sai in ka koma ka ɗauke shi a bal kalbu illa an ya kuna to mutayyamu kaga soyayya ne shi kujeransa daban kujeransa daban hubbu kujeransa daban mutayyamu kujeransa daban lahabu kujeransa daban shauku kujeransa daban hubbu kujeransa daban kowanne kujeransa daban-daban ne wannan sunan shi so amma ga irin abin da mai raɗaɗi ne wannan sunansa so mai sanyi ne wannan sunansa so mai zaki ne wannan sunansa so kaman wuta yake amma ko da za ka shiga cikin wuta ba za ka ji shi ba saboda ka yarda ka ba wa kanka wa annabi shine soyayyar da sahabbai suka riska aksari akan annabi Muhammadu shine mutum za a harbe shi da kibiya ya karye kibiyan bai ji raɗaɗin a jikin shi ba saboda son annabin ya baibaye zuciyar mutum ne ai son mutum ne an gane to wata jala habasan fi marbati ka kewaye ranka fi marbati wa mahabbati cikin neman yardan manzon Allah da son sa wala ta'khuz min hali nafsika babu wani abin da zaka ware wa kanka illa ma a dakahu sai abin da shi ya baka fa ta'khuzahu minhu to ka rike shi kaga wannan qabal qalbi illa an yakuna mutayyaman halifa garam kaga garam ma kujeran sa daban taymu daban garam daban muhabba daban shauku daban labu daban duk daban-daban ne duk daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne daga an faɗa maka wannan kai in ka zo mu a wajen mu soyayya soyayya kawai da hausa ko ba ka bane amma a larabci ba ka bane kuma kowanne akwai siffarsa daban wannan ha an tamhu min alqalbi ma suwal mahbubi daga ciki ta'jirat din an tamhu min alqalbi ka sharewa zuciya ma suwal mahbubi banda abin so ba ta da wajen zama wa kamalul mahabbati yukuta ba zalika cikan soyayya ne yake maka wannan hukunci fa innahu ma damat bil qalbi baqiyatul li ghairihi ma dama cikin zuciya akwai wani guri da kabaro wani fa wallahi ma fil qalbi hazzun ka gani wa maskanin li ghairi akwai mazaunin wani fal mahabbatu madkhulatun an shigar da ita ne ba ba gidanta bane za ta fita amma in ka batta fa wallahi ma fil qalbi hazzul li ghairihi wa ghayr rasulillahi laysa li ta'lama to wannan kujeran kenan shi Ibrahim ke waƙan annabi akan sa wannan ha an tugaru ala al muhab an tugara ka kai ka kai ne cuni ko me suna sa da Hausa gara eh ba ba wannan na ba na gira ba wannan gara na kai hari wal'adi ya ce daban falmu to shi ne wannan gara na kai hari da gara da gira da bambanci amma fata da kisra ne kawai an ta gara alal ma'abubi an yi hibbuhu misluka ka gani ka kai hari ma'ana ka nemi soyayyar ta shige ka kai ka nemi soyayyar ta shige ka da ya na yi muku bayani kwanaki da yaro ya so babba da babba ya so yaro to wannan shi ne da yaro ya so babba da babba ya so yaro yaro ya so babba an fa'o domin zai masa hidiman da zai iya amfanuwa amma babba ya so yaro lalacewa yaron yake lalacewa yake to gara kenan to kai da kanka ka nema an cik ɗarifan talidan fi ɗalabi ridahu badir in asara to ai an cik wa yake nema kai ne an cik ɗarifan talidan dukiyar ka ɓoyayya da wadda ka samu yanzu ka ciyar dan neman yarda shine wannan an tuzara alal ma'ruf an yahibbuhu mislaka wa ma'anahu itiqaruka li nafsika kai da kanka ka dauki kanka ba komai bane kana neman wasizgariha ka kaskantar da ita an yakuna mislaka man yuhibbu kun gani wani muhabbata rasulullahi alamatun san manzo Allah yana da alamomi a azamuha mafi girma al'iktidau bi yin koyi da annabi Muhammadu wasu imalu sunati da aiki da sunnansa wasu luku tsariƙaci da shiga hanyarsa wa itida'un bi hadayhi da shari'a da shari'a sa wasirati da yadda yi wal wuquf inda ma haddala na min shari'ati tsayan da kai gurin da ya ce ka tsaya a cikin shari'a da Allah ta'ala ul ka ga musu in kuntum tuhibbuna Allah in Allah kuke so fattabi'uni ni da ku bi yuzikumullah sai Allah ya so ku kenan akwai wanda zai shiga wajen Allah ba ba ta hanyar annabi ba izala sun gane wannan a sa ma sun gane amma sun gane kofan Allah shine annabi Muhammadu akwai wanda yake sai sadu da Allah ba annabi ko Jibrilu bai isa ba wallahi wallahi tallahi ko Jibrilu bai isa ba sai ya dawo ta hanyar annabi Muhammadu domin shine babullahi to karatu daban fahimta daban man yuridu Allah bi khairan yufaqihu fiqhu ka fahimci me ake nufi ba zallan ka tara karatu daga ƙasa zuwa sama ba ba shi bane a me ka fahimta ake so a nuna maka saboda shi ubangiji komi nashi a jarabawa ne wannan shaidan qur'ani kenan Qur'ani gaba ɗaya wannan ayar ita ce ta bayar da kama a ce haddasini fulanun an fulanun an fulanun an rasulullahi a ce an samu sila na sanadi to yi kuma sanadi na rabin izzaci daga allan ya so mafayin sumanin abu biyu ya yi shi kuma jibrilu daga nan dan an kira shi mafayin wannan bin da ya yi wa annabi muhammad sama aminun kuma ya cika amana ya isar da abin da muka kai shi wajen wannan muka kai shi wannan shi ne shi kuma jibrilu ya yadda ya tsira saboda an yabe shi bai yi kuskure ba cikin aikinsa kuma a wajen wa wajen annabi muhammad ai duk jarabawan akan annabi duk jarabawan akan annabi muhammad shi ne ba addinin shi ne addinin da gaji kuma waɗansu suna cewa in ka haɗa da shi ma ka faɗi aikin banza ka ga mutum gemunsa ya kai zira'i ya yi ta faɗa abin da bai sani ba da zai yi haƙuri ta faru dinin razi da ibn al-arabi faru dinin razi ya yi tafsiri mafaci wulgaibi sifili talatin Fatiha kawai sai da ya shafi ɗari sai da ya shafi ɗari uku yana fasarta me Allah yake nufi da Fatiha. Sai ga Ibn al-Arabi tafsirin sa sifili biyu ne. Yace da zai rage girman kai da ya dawo mun gyara man larabcin sa. Mai sifili talatin. Me yake cewa mai sifili talatin. Da zai rage girman kai da ya zo mun gyara man larabcin sa. Abin wani iri ne. فجعل تعالى متابعة الرسول من أبنجي يا سنجدين النبي آيات المحبة شيني آية سورية العبد ko ayatul mahabbatul abdu rabbihi shine ayan soyayyan bawa ga ubangijinsa wajen ala juzu al abdi ala husn mutaba'ati rasuli sai aka sanya sakamakon bawa shine yabi manzonsa mahabbatul lahi ta'ala iyahu to in yayi haka to Allah sai ya so shi in baka ji annabi Muhammad ba ka faɗi to na rasa suya suka ɗauki bi wahadil mahaba in aka ce da soyayya da bi wanne yake gaba da soyayya da bi wanne yake gaba in ba haɗa su ba in an haɗa su ka gama amma wannan yana jin annabi wannan kuma yana son annabi a da yi karatu ainihin karatu akan so ne to izala sun ɗauka b yana gaba malaman kuma ba haka suka ɗauka ba soyayya tana gaba domin akwai wanda suka bi manzan Allah yaƙi amma suna yaƙansa munafikai ya koma ga Allah ya bar 360 a Madina wahum kuma fi asfali fi darkil asfali minan nari haka ne so kuwa so yana jazba wanda koyaya sai ya amfana domin ya nuna abu lahabi ya so manzan Allah ranan da aka haife shi da so ibatul aslimiya ta zo ta gaya masa matan dan uwarka ta aihu ɗa namiji ce da gaske yake da yake na yan take saboda jin daɗi so ne ya sa haka ko amma duk ranar Monday ana fitar da shi daga cikin wuta duk iskancin da yau annabi duk ranar Monday ana fitar da shi saboda wannan son da ya nuna wa annabi Muhammad kenan wannan ne a gaba to shi ne Allah kake mai kyau Allah ƙara mana son annabi wa hadhihi muhabba wannan soyayya tansha'u min muqala'ati al-abdi minnatun tana faruwa ne daga mubala'an bawa wajen kyautan Allah alai min ni'mati az-zahiratu wal batinati ni'ima ce wanda Allah yake wa bawa zahiri da batini sai so manzo Allah fa bi qadar al mubala'ati zalika gurgudan mubala takunu quwwatul mahabba soyayya karfin soyayya ka take karuwa wa min azab al mubala'ati minnatullah yana daga cikin mubala shine kyautan Allah ala abdihi da yawa bawansa minnatu ta'akulihi ya cancanta limuhabbatihi dan soyayyarsa wa ma'arifati da sanin sa wa mutaba tadilihi da bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tafi haka wa asalu hadha asalin wannan nurun haske ne ya qalifu Allah ta'ala fi qalbi abdin da Allah yake haskawa zuciyar bawa fa idza dara zalika nur idan wannan hasken ya kewaye cikin zuciyarsa ashara qadlahu zatu sai jikin ya dauki hasken far'a fi nafsihi sai ya gani cikin kansa wa ma a hallar lahu min alkamalati ya cancanta sai ga ɗabi'un annabi wanda yake so wal mahasin da kyawawa fa'alat bihi himmatu to himmarsa sai ta ɗaukaka wa qawiyat azimatu niyyarsa sai ta ƙarfafa wan qasha'at anhu zulmatin sai ta yayyaga duhun nafsahu wa tabi'ahu domin shi dan adam ainihi dama halitta ai Allah ya halicci halitta ne fi zulmati a cikin duhu. Farasha min ha'an nur. Rasha, haka, abin da ake nufi da rashi ko? Haka. To, yawwa. Duhu da Allah ya halicci duhu, to wannan hasken sai ya yayyafa. Da ya yayyafa, kaga an samu mummina a cikin littafin sa kenan. Da ya yayyafa, to hasken duk wanda ya samu shine ya fito mumini. to kaga zaɓin ubangiji kenan sauran wanda suke duhun duk wanda bai samu wannan hasken ba to shine makiyin annabi shine to shi wanda yayyafin ya sama to kaga wanda ya fada da haka ne gashi yayi naso to wannan nasuwan in ya kai fadin yanda ya ga to sai kai nasara ƴaƴanka wanda zaka haifa su fito a cikin wannan nasan sun waye su tashi da son annabi kamar yadda ‘ya'yanmu suke tashi da son annabi haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya sai zama nurun ala nuri nurun ala nuri to daga nan yana ƙarfi yana buduwa yana ƙarfi yana buduwa yana ƙarfi yana buduwa yana ƙarfi yana buduwa shine abin sai tafi har illa ma sha Allah shine kauyat wan kasha at anu zulmatu nafsi wa wa tabihi tabi'a li'anna nura domin haske والظلمة ددو لا يتنعاني باس هدوا إلا ويطرع عدوم الآخر لا يقول دا يظن ما يقول annabi ya kori zulmu ko ba ka bane yawa to in dare kuma zulmun sai yazo shi yasa malaman tafsiri suka ce wallaili iza ya gasha wallaili iza ya gasha sai wani sura kuma yake nita washamsu dai wago haha sura na ce yawa to lailu ai abubakar ne to ai bai ba da farko yana musulmi ba ne saboda haka wallaili iza ya gasha tukuna wannan hari za ta jalla aslama amma suratul me na gaba a a ƙasa da ka yi wadaha haske ya bayyana annabi Muhammad kenan wadaha wal layli idza sajja kaga wadaha wal layli idza sajja sai ka nuna maka wayewan gari ya zo annabi Muhammad ya zo kenan shi yasa abin da ya zo cikin suratul layli ba kowane abu bane ya zo a can abin da ya zo cikin suratul a'a wallaili suratul duha ba abba ba samu kowanne da ya zo kamar haka ba kaga yadda Allah ya ce manzo Allah walha wallaili idza sajja ma wadda aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wannan kalma wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah akan wannan ne hallaje shiga garadi yayi wannan aya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Ubangiji zai maka kyauta ya maka kyauta sai da kanka kaci ya isa. To Allah ke yi, Allah ka ba mu san annabi, ka sanar da mu annabin. Ga shi wayar nan ta ce anin. Wayo tsaron fawakatin ruhu bain alhaibatu wal unsi. To ana jefar da ruhi tsakanin haiba farjini wal unsil ɗaya kewa ilal habibi zuwa ga masoyi wa bi hasbi hadhal ittiba'u ta wannan gwargwajewan bi na muhabba wal mahabubiyatu da abin so ma'an suke tare wala yatimul amru illa bihi ma babu abin da zai cika sai da ɗaya daga cikin su falaysa sha'nu an tuhibba Allah ba sha'nin bane kawai ka so Allah bal ash-sha'nu an yuhibbuka Allah Allah ya so ka shine falaisa shanu an tuhibba Allah son Allah ai ko ai kafirai ma suna son Allah ai to Allah yana son su to tashin hankalin kenan to kai ma ba a cikin wala yuhibbuka illa tabata habibahu kuma shi Allah ba zai so ka ba sai ka bi masoyin sa ashe son annabi shine addini an fahimta son annabin shine addinin wala yuhibbuka illa idza tabata hadidihi zahiran wa batina wa sadaqtahu habaran abinda zo da shi ka gaskata wa atatahu amran kaji umarnin sa wa ajabtahu da'awatan ko ina ya kira ka ka amsa in kaji wa asartahu taw'an ka zabe shi wajen bi wa fanaita an hukumi gairuhu ka karar da kanka akan hukuncin sa akan hukuncin wani bi hikimihi da hukuncinsa wa an mahabbati gairihi ka karar da soyayyarka min alhalki daga son wani akan sa wa an da'ati gairihi bi ta'ati ka kare akan da'anka akan bin wanin sa wa lam yakun kadhalika in baka zama ka falasta ala shay'in an yi bari da Allah wa ke nuna Annabi Muhammad to jawahirul ma'ani kenan jawahirul ma'ani kenan wata amur qawlu ta'ala ka koma ka lura da fadin Allah Allah da yace Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ya dawo da kai daidai fattabi'uni yuhibbukumullah annabin ake kamawa eh shi yasa duk sufayi in aka ce za a je a bincike ka ka kama yadda kake nufi in an zo babin ibadat mai sha fa sai yayi da gaske mai sha Allah malami al'allamatul addarrakatul fahama wallahi sai yayi da gaske na rantse da Allah in ba isa ba tattara kayan tsaye mutum zai kana assalamu alaikum masu sallar san Allah shi ne maka tashi Allah saboda kawa'idun da aka tsallaka ka ce wa mutane Allah wa kabar Allah ne a gaban ka ba wani kuma ba za ka yi tunanin wani ba sai shi kuma ashe munafikin Allah ne kana tunanin kuɗin ka kana tunanin budurwarka kana tunanin kasuwa kana tunanin kaza da gaske ne kenan da kace Allah wa kabar ka faɗa mutane wai ba wanda kake ganin girma sai Allah da gaske ne kuma kai ta muzurai kana zara ido a ƙasa kamar da gaske wa qalbuhu tilqa al-ghayru kana kallon wani kuma to da gaske ne wannan ba ba a yin sallah don ka nuna wa mutane sallah na Allah ne saboda haka idan baka gane wannan ba shi yasa su sufaye suke makala ka ka kama annabi in an je lahira dai ya zama kana tare da annabin da shi in za zo a yi bincike ka ɗan koma bayan annabi Muhammadu to ga isasshe kuma ka kai mala'ika ka isa na zo da annabi ka tare ni ba mu guri ne kawai in mun wuce kowai waye baka ji hajjinin na da yake ce ya rasulullahi yanzu duk wanda suka yi iskanci Allah na a duniya na ga alama fa ba za ka ba wutan nan ba za ka bari in aka bi ta za ka ba za ka bari wutan nan ta ba saboda abinda annabin zai kwasa ai duk babul muhabbati ne aksari za su shiga ai soyayya ne amma haka bi ibadan keke da keke ba sha wuya fattibawa hadha an-nabiy al-karim bin wannan dai annabi mai girma hayatul qulub shine rayuwar zuciya wa nurul basair shine hasken zuciya basair wa shifa'u sudur shine warakan zuciya wa rayahinun nufus shine jin dadin rayuwa wa lazatul arwahi shine jin dadin ruhi wa unsul mustauhi shina shine ɗebe kewan mai tsoro wa dalilin mutahayyirina mai dimuwa nan yake dawowa ya makale in kana neman zaman lafiya za mu tsaya nan eh dama ya ce zai dawo ya faɗa mana ne in an gane annabin a gane in ba a gane ba ma za a gane yawa wannan shine annabi Muhammadu wannan kuma shine Jawarul Mani wannan kuma shine Shehu Tijani ga abin da yake faɗa manufansa da Jawarul Mani shine gashi nan a ƙarshe Allah ce muke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا هدي حق قدر مقدار الأجل صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل أدب بأدب ما في إلا واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله